الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا حكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala daidai muna sha biyar ko sha biyar ga watan sha'aban hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da ishirin da biyar ga watan biyu miladiya shekara dubu biyu da ishirin da hudu in ya inganta wannan shine darasinmu na ishirin da a da uku wannan shine darasinmu na 23 daidai a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam siffar sallah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar kana ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na babban malami Abu Abdurrahman Allamatul Muhaddis Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi Taken karatun namu shine karatun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi askaɗai zama lahiya ga musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai satin da ya wuce muna bayani kan rukuniyatul fatiha ko muna cikin wannan babi ne ko wannan fasli shi lokaci yayi wanda insha Allah ta'ala za mu fara karantawa daga nan sama wannan kalma wata kalma ce mai tsada wadda kakanmu kuma mun canza uwayenmu a kan wannan kalma ita ce wata kalma ta karatun hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi kaɗai zama lahiya ga musulmi babban malami a sheikh abubakar mahmud gumi allah ji ɗan shi da rahama jiɗi ya zo karatu sai ce taken karatun shine karatun hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ce da aiki da shi shine kaɗai zama lafiya ga musulmi wata kalma ce wadda ke cike da ilimi wallahi a dunkule abinda abinda kalmar take nuni shine bin shiriya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine kadai zama lafiya ga musulmi duk musulmin da zai bi shiriya annabi shi wallahi zai zama lafiya ai haka ne ko shine ma'ana hadisin dama ayyuka annabi da maganganun shi ko to yake karatun da aiki da karatun shine zama lafiya ga musulmi duk musulmin da bai yi karatu ba ba shi ba zama lafiya cikin musulunci haka musulmin da ya yi karatu bai yi aiki da karatun ba kuma ba shi ba zama lahiya cikin musulunci shi yasa kullum sai rika budewa musulmi in su yi karatun hadisa annabi kuma su yi aiki da shi to za su zama na walaya shine bin shari'a shi shi yasa kuka ga wallahi malam ya yi aiki da wannan sai zamna lafiya to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karatun da aiki da karatun ya ba mu ikon bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ido da yake shine kadai Allah ya shar'anta mu ne yake muna in tudihu ta hasadu in dai kun ba annabi to wallahi kun shiri kuma ba mu shakka duk mutumin da ke biyayya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahi kin duniya sai yayi rayuwa mai daɗi amma jin mutumin da ya juya baya ga shari'a annabi tun rayuwar duniya sai kaga ya yi ta cikin wahala kuma duk kuɗin da ya mallaka a duniya kuma duk matsayin da ya samu a duniya amma in musulmi zai bi shari'a annabi zai rayuwa mai daɗi zai ga babu wahala ciki shi yasa Allah yake ce mana wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj bamu sa wani abu na kunci ko na damuwa ko na bakin ciki a cikin shari'ar wannan ta annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗan uwa sallah ba sallah wannan guda nawa aka amso da farko a hamsin aka raida mana ita guda biyar a Allahu akbar kaga manzon Allah kenan duk abin da ya mana Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk abin da zai mana wahala cikin addini annabi bai san shi annabi kullun sauki ya zuba ga azumi zai tahowa ba a kalli kiyamun laili yasa annabi Muhammad sallam bai cika kwanukan nan bai kiyamun laili yace ina tsoron Allah ya farlanta muku kuma in an farlanta muku ba ku iya ba to shi yasa annabi Muhammad sallam mutum ne mai son sauki ga al'ummar shi ina mutumin da yayi yace shi ga azumi yaga yana da sha'awa mai ƙarfi sai yace ma matar shi to tun da dai azumi ya zo shi bai iya kamewa amma bai yi jihari shi ne yake haƙin ya sadu da matar shi cikin azumi kamar ya sadu da bambashi ko da ya aikata wannan ana nan kawai ya shigo ya tayi wani irin kwanci kawai ya kasa haƙura sai ya abka muta sai ya nuna wurin manzon Allah yana ya shiga uku ya halaka ya lalace annabi ya ce lahiya kake kira halaka makanka ya sunna ai ga abin da ne ga matata annabi ya ce zamna kaji ƙwararren malami manzan Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ai zamna ba wani abu bane zamna jin matsalaka wallahi in ka zo gaban manzan Allah akwai sauki kuma yanzu ba manzan Allah bai da rai ba ka shiga matsalai ka zo ka ce ni annabi yake ci wannan wallahi sai kaga akwai sauki wallahi annabi yace ga hukuncin da Allah ya samkar والذين يظاهرون منكم من نسائهن كو ما هن ما هن امهاتهن كو sai Allah subhanahu wa ta'ala ne ya zano ka fara su sai yace za su inta bawa ko ko a ci da mutum sassan ko kuma a yi azumi ko me yayi sai ce ma'annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi bai da wani rai da zai iya intawa ka iya ci da mutum sassan yace ha ba manzo Allah ina shi da mutum sattin annabi ya ce to azumi ho yace ya rasulullah kana ga salatin ne ya mun wannan jangogomar da ake ciki ake ta neman mahita ina magana sattin to zaka ciyar da mutum sattin yace ya rasulullah abincin da za a ci gidana ma wahala yake annabi ya ce to zamna ana nan sai aka zo ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abinci kaya guda annabi ya ce ina mutum ya rasulullah gani annabi ya ce dauki abincin ka je ka ba talaka ya rasulullah wani talaka kuma gani annabi yace ka je ka ta abincin da kai da matarka da iyaka kuma shine ka fara zunubin ka Allahu akbar kalli a laifi yayi kuma ya ta abinci abincin kyauta kuma Allah ya yi mai laifi Allahu akbar kaga sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka wani shi ma da ya faru ko da ya zo wurin manzon Allah ya kawo kukan shi annabi yace sahi wurin wakili na wanda ke amsar zakka garinku ka ce na ce ya baka zakka ka ci shi zai yi ba shi ma ya sadu da matar shi ne cikin azumi ko da ya je garin ya ce to malumai na yi ta neman sauki wurin ku kun bani na je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na samu sauki kuma ya ce a bani zakka ku in ci shi yasa duk matsalar da ka shiga a rayuwa ko wallahi bincike kanka dan uwa ka saba mu shari'a annabi ba ga matasa suna ta kuka arme ba ai an saba mu shirya annabi ne duk da matasan nan sun yi arme da wani wata kila yayi hudu yanzu ya yi tsawa to an ce sai an kai sukari ga azumi sai an kai kudin kayan sallah a sai an kai balis yanzu balis din ma an bar yayin mai hawa daya mai hawa biyu ake yi ko ba haka nan ba to shi yasa sai aka ga rayuwa tana ta wahala kaga uba gashi da ƴan mata gida sun kai takwas duka yana sanya almar da su amma saboda miyagun al'adu da suka mana kasutu in an zo neman almanci yake gaban shi haɗuwa yake yi saboda ni kayan ɗaki da zai fita bayan wannan yanzu ka kalla yadda ake almiha za ka zo ka albumarta gidansu babu buhun shinkafa amma kai dole sai an sai buhun nan shinkafa da kartunan maka da na mai an kai ma gidanka a gidan wayan gudu aka watsa bikin sai an siyo shinkafa da za a dafawa to ƴan uwa ina manzo Allah ya koya mana wannan to akwai sauki ciki akwai sauki karata annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan zamu zawa mu ji akwai wanda Fatiha ce bai iya ba annabi ce saurara aje alhamdu ce baka iya ba ko zo ga addu'a da zaka yi maimakon ta to amma duk wani karatu in ba na annabi bane wallahi da kai wahala mu she baka exercise yace kai in baka ciyo ba yaya ha ya zai ma ba sauki kunta ka kawai zai ya zayo baka iya baka kai da cikin kalas in duk ta'arin sahabban na ce kuwa ya alhamdu sai kai sai ba nuri sai ba ka da rabu annabi ce a ku bar shi aje alhamdu sai ko zo ga addu'a kai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zo ita cikin sallah kai ta sallah da wannan amma kai ba a ce kai ba to wallahi sauki ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yace ya kawo mu da shine ma dan ya zama da sauki a rayuwar mu shi yasa zaka ga mutum daga ya daga gari yayi jahi sai ga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai annabi in ka zo ka ji sunna ya hujjira na babu kayan miya sai ce kayan miya ce kai a gaba da buhun shinkafa a tsomi wannan matsalar da muka shiga ciki da manzon Allah na rayuwa wallahi ba mu shiga saba mala ali boda ke kai ku kyalin ku da kuke da Allah to shi yasa kun ga Niger ko wallahi tallahi Allah yana muna hannun mu mai sanda ne yanzu ya kamata a ce mun gane girman Allah kajiba yadda al'ummar duniya ta tare kanmu suna son sai sun gabayen mu suna son sai mun shiga wahala Allah ya ce a'a akwai mutanen kirki da cikin ku ba za ku wahala ba kadiba kaf kasashen da suka samu na takunkumi sun yi mu wahala kaf din su ni ya dawo wallahi har yanzu da sauran mu kalli Nigeria dole ne ta bude kuma ba mu gode ba na malam Muktar wallahi ba mu gode ba sun yi mu shiga cikin matsala yace kun samu takunkumi ku sai Allah ya samu ku sak takunkumi suka samu sai Allah kai yanzu kalli takunkumi ba ga hujja bane zaka ba to su sai Allah ya sa musu takkali da su baki daya kallaye da suke wahala kalli makwabtan mu nan kalla hatafuran ta kasa yane za ta yi da mu wallahi ta kasa ne dan da akwai wata hanya da za ta yi tawarga da mu yanzu da ta yi to kawai Allah ne muna tsaye da kanshi kuma duk wahalar da ake tunanin mun shiga Allah wata wahala mun shiga ni ne ya sauya wane ne ke cin shinkafa da yanzu bai cinta kawai abin da ke daidai mu ƙara gane to Allah nan ha wallahi shi ne isa kaga duka sai al'amura mu yanzu ga azumi na sahi saboda mun yi yarda da Allah kalla an kawo mana sauki da kiyane suka zo dago da fa wutar sun ce ga mu kuma yanzu ina ji ai mu wada ko ba haka nan ba to shi yasa in dai mun bin manzo Allah ko to wallahi akwai sauki amma da lokacin da wannan kude ta tawaru sai muka ce mu saba ma manzo Allah mu yi so mu ta zanga zanga mu ce ba mu so ba a duk wanda ya kwashi mulki da kanji ai dole kai mai biyayya a musulunci ku da sallan da aka yi ko al'umma ba ta so ba amma ko da aka yi suka ce so manzo Allah ya ce in mutum ya kwashi mulki da karfi a yi shiru a bar mai suka yi tawa'azi muka hakura ko ba haka nan ba to yanzu kuma muna ganin insha Allah ta'ala jin daɗi na nan tafi malai yace ko dai ba ai kori ba tunda an kori su o ai shi kenan ko ba haka nan ba a tunda an kori wa'ancan mutanen alhamdulillah yanzu wanda suka yi saura mutanen su wanda suke tare da mu su ne muke so kuma yanzu Allah ya shiga tsakanin mu wanda suke musulmai suna shirya ba musulunci jagon ƙasa to shi yasa ko ko a yanzu ka maida al'amarin ka ga Allah ka ga babu kai babu wahala da abin da ya same ka kace ni manzon Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shikenan sai ka zama lafiya amma in dai ka sace shi ka kamo wani wallahi kana cikin asara shi yasa kuma ko su al'ummar Niger su ƙara gane cewa wannan taimakon ba daga wurin kowa yake daga wurin Allah bane kakka dauka wai waye suka ne ne kai ina suka ga waye baka ji shi karan kanki bai ce bai sa ran yayi haka ba ko ba haka nan ba to kawai al'amari ne na Allah to kawai mu masallama mu yarda shi yayi kuma mu koma gare shi shine zai sa mu yi rayuwa mai daɗi kuma mu mutu Allah ya ba mu aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kawo mana sauki sai malam ce. rukuniyatul fatiha shine wai wajibci shar'i ko na fatiha a cikin sallah wa fada'iluha da kuma falalolinta yace wa kana ya'zum min sha'an hadhihi sura annabi ya kasance yana girmama sha'an wannan sura ita ce suratul fatiha fa kana yaqul yake cewa la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatul kitab babu sallah ga duk sallar da ba a karanta fatiha ba sai ke fasa'idan ko me fasa'idan din sai ya dora wani abu samanta sai yace mala yace wa fi lafzin a cikin wani lafazi yace la tajidi la tajidi salatun la yaqra ar-rajul fiha bi fatihatul kitab sallan mutum ba za ta wadace shi ba matakar bai karanta suratul fatiha a cikin ta ba mala yace wa taratan yaqulu wani lokaci annabi yana cewa man salla salatan duk wanda ya wata salla lam yaqra fiha bi fatihatul kitab bi karanta suratul fatiha a cikin ta ba fa hiya qidaj ai wa hiya qidaj wa hiya qidaj ghairi tamam shine sallan nan na kasassa ce na kasassa ce ba ta cika ba ga lamba daya da biyu da uku da hudu na wannan malai ce lamba ɗaya malai ce rawul bukhari wa muslim wa abu awana wa bayhaqi wa huwa mukharrij fil irwa lamba na biyu malai ce daru qutni wa sahahu wa ibn hibban fi sahih wa huwa fi masdar sabiq shine ay al bukhari da yace wa hiya khidaj shine ce ay naqisatul wa qad fassaraha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi qawlihi ghairi tamam ai annabi ya fassara da kai shi da yace ghairi tamam ba ta cika ba shi kuma lamba hudu sai malam yace muslim wa abu awana sai malam yace wani lokaci kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala ai Allah subhanahu wa ta'ala yace qasamtu salat qasamtu salat baini wa baina abdi ko nisfain na raba sallah tsakanina da bawana ni ake ni da sallah na ita ce ni suratul fatiha yace fa nisfu hali wa nisfu hali abdi rabi ta wace rabi ta bawa na yace kuma wali abdi ma ta ala sannan bawa na yana da abin da ya roka wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa iqra'u yaqulu al-abd sai bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin halittu baki daya ya Allah ta'ala sai Allah ya ce hamadani abdi bawana ya gode mini wa ya abd sai bawa ya ce arrahmanir rahim sai Allah ya ce ya la asna alayya abdi kai bawana ya jijina mini duk sallar da kake kai fatiha haka ne kake kai da Allah to kaga ai karatu da sauri ba naka bane ba ko alamar ba ta ji aka nan da ta da jama'a ta garba da alamar dalil amin kai ma ba ka san me kike ba to kai kai magana ba ka ba Allah da ma ya tashi ba yace wa yaqulu la abdu sai ba wa yace eh malik yawmiddin ya Allah kai ne mai iko a ranar sakamako shine ranar tashin alqiyama يقول الله تعالى في الله شيء مجدني عبدي لا وانا ياي ها يا جنجنا يقول العبد سي sai bawa ya ce iyyaka na'budu ya Allah kai kadai nake bauta ma wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai nake neman taimakonka sai Allah ya ce fahajihi baini wa baina abdi da haka wanga tsakanina da bawa na ya ce ni kadai yake bauta ma ya ce ni kadai yake neman taimako na wa li abdi ma sa'ala da haka bawa na yanzu gare ka abin da ka roƙa na kai to kaga a wannan wurin kullum in muka zo muna bayani ya zama na Allah kaɗai kake bauta ma kuma shi kaɗai kake neman taimakon shi ba ka neman taimakon duk wani halitta a duniya ko mun girma halitta ko ko da sama ce ba ka cewa kana neman taimakonta ko ƙasa ba ka cewa kana neman taimakonta aka ba ka cewa kana neman taimakon wani mutum ko wane ne shi ko wani mala'ika ko wani aljani a'a haka ba ka cewa kuma kana neman taimakon wani annabi ko manzo ko wane ne kuma ko da ku shi ne shugaban annabawa ba ke ɗaya misalin annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko shi ba ka cewa kana neman taimakon shi da annabi bai da mallaka komi a hannun shi shi ma bawan allah ne haka ba ka neman taimakon ko da farkon annabawa shi ne wa annaba adam ba ka neman taimako ko da na farkon manzanni shine wa annabi no haka ba ka neman taimakon kowa a duniya to in an ce ba a neman taimakon wa'annan to wane ne kuma za a neman taimakon shi babu balle wani aljani aljani ya kama wani sharaɗi ya ce kai kaza zai ma kaza wanda kullum muna bayani ga inda lalata 'yan safar ya ƙara tabbata na wurin neman taimakon aljanu da suke yi shi yasa muna kira ga musamman wanda suke matasa masu kishin addini kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake cewa ya ku matasa ku ji tsoron Allah ku kiyaye ku san ina ne kuke koyon wannan addinin naku lokacin da bana halima ya zo na Nijar ya rinka yawo cikin university university yana taba matasa farmasiyon kan wannan sabta wanda dirkaniya ce cike da hayaniya kawai babu karatun annabi su matasa suna ta ɗauka yanzu akwai wanda wannan virus in ya shige su raba su da shi yana da wahala shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa duk matashin da ya taso a cikin rayuwar shi kaga ya ba sunna gaba ko yace to za a lafi jan kwarai yace amma duk wanda ya taso cikin bid'a su raba shi da ita tana da wahala shi yasa ake so ku san ina kuke ɗaukar wannan addinin naku kaka je karatu wurin malamin da zai sa ma biris cikin kanka yanzu bayan halima kalli yadda ya rinka batar da mutane kalli yadda yanzu ya tafi amma tasirin abin nashi yana nan ka kalla wai sai ce wai yazo wai wani ramfin kwanaki ya mai da ina ne ina ne suwa ne ne kuma yama wasu wasu soja da aka ce ya yi makamta ko ya ce wai wasu likitoci wasu daktarori wai ya zo ya kafta da yake ai wani ne yake mawa duka ji wani shirme da hayaniya haka wani rankuwa ne ko rankuwan cgm ne ko wani rankuwan ya mai ana yawan accident wai sai ce zai zawa ya kafta da ai aljannu ne suke nan suna faɗa mutane accident da sauran kaga wannan duka shirme ne da hayaniya ina ina annabi ya koya wannan karatu wanda ai mun muku bayani ya nuke kafta ko a wayan zu kafta za mu sahili da malam in muka ji wani 'yan kaftaji annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya iske aisha tana yi ma wata ruqiya cikin gida ba ta da lafiya sai annabi ya ce ma aisha ya ce aisha alibi ha bi kitabillah ki muta magani da littafin allah shine alqur'ani to sai an kaftaji sai bani halima yake musu ai bai dace ka karanta ma dan malaki qur'ani ba ya za ka yi yanzu ka nemo cikin mutane akwai wani wanda ake ce masabtar nan ni sai take nake da kunsu nan balle university suna nan kaya guda suna nan suna ta ɗage shaguna shaguna suna ta tilla mu mutane wannan bala'i yanzu in ka kira su kace baka da lafiya sai su ce ba mu sunanka sai a kira kaftar waya shiga duniya aljannu ya kamo aljanna da ke damu shi yasa ni nayi nayi kuma ni kamta ki san kin nayi da su nayi da su nace dan Allah kuma ni kamta ki san kiya yo hayaniya ce mana zai mun kamta ki ba ga zuwa na ba kira kamtar aljani yazo in ce kai ba ni ina in ya da da duk hayaniya ce wai yanzu a ce mu sai likita ina jin yunwa a siyo mini zabo ga ne wani ana ta gudanawa sai a ce wai malam ya ce amma ni za ni jina ci ce a ne ko sake muna adalci ku bani abu na ko ba haka nan ba ko ba to shi asali Qur'ani ba wai ana karantawa bane dan aljanna ya magana kaga inda bin halima ya bace ce da masu kafsani ana karanta Qur'ani ne kawai dan Allah ya ba mutum lafiya yau in ka ji cikin kana ciwo sai ka karanta alqur'ani Allah ya baka lafiya yau in ka ji kan kana ciwo yau in ka ji hannunka na ciwo yau in mutum yace an mai sihiri ana karanta Qur'ani ne kadai dan Allah ya baya lafiya ba dan aljanna ya magana ba mu ne hada mu da aljanna aljannin banza ni yake da shi ma bawa ne kamar mu ka zo kana nemo wani taimako aljanni wai shi kaftar in asali kaftar ha aljanni jikin kaftar sun gagaru masu kaftar ne sun gano aljannin rabka rabka ne sai su ce to yanzu tun da yadda za a yi tun da wani kai aljannin ka kaza ne yadda za a yi za ka zama kaftar ko shekaran jiya na haɗu da wani su su fara su kai ji zaton da Allah malamin wani suna tabbatar da mutane sun tsora jeni ana jibin duk iri guda ce kawai sai a ce to yanzu ga wani bai da lafiya wai sai a karanta ma kaftar in qur'ani wai yanzu in yi concentrate wai sun gano in mutum ya concentrate a shi zai iya yi aljani to kuma kowa mana ba shi kenan ba sai a ce to kowa ya concentrate a karanta mai qur'ani yanzu sai ya concentrate wai sai aljani ya fito jikin kaftar sai ce to shine aljanin da ke damu wani wani kuma matsala kaza ta kawo shi yanzu dai ga yadda za a yi magani sai aljani ya ce a mishi kaza ko kuma a yi kaza ko a yi kaza shi kenan sai a ce kai kasu kai ka samu lahiya wallahi sai na shaƙe ƙarya take yi sai ma boka ne kenan shi qur'anin kawai za Allah ya ce shifa'ul linnas waraka ce duk wani mai rukiya da kaga ya dauka cewa wai zai karanta qur'ani ga aljani ya magana bata ce mu ba mu ma haka aljani ya magana kawai muna so daga an wara an karanta ma alqur'ani kaji Allah ya yayi ma damuwa ka shi kenan wa yake ma wai matsala aljani ce kada yake karanta alqur'ani ma duk matsalar duniya in kaji damuwa ta yi yawa talauci ne ba kasuwa ne ba aiki ne karanta alqur'ani ka roki Allah ya ma maganin ko ma duniya to shi yasa ƴan uwa mu kiyaye zuwa wurin kaftar kuma kai ma in kana fama da rashin lafiya ko wani naka ku yi addu'a ba laifi ba ne ku je masu yin ruƙiya amma ku yi addu'a ku shaida ma Allah ga matsala ku Allah ya yi muku sai ka ga addu'a ta kayi ta malamin da zai ma ruƙiya sannan dan an karanta Qur'ani kaka ce sai aljani yayi magana a'a kawai za a karanta Qur'ani ne Allah ya bada lafiya shikenan ba wani abu bane ba ruƙiya mata annabi suna yi sahabbai suna yi Abu Ta'il Khudri suna tahiya kunama take zuwa sarki ko ha da ta cije shi to yanzu da munewa sai a ce a a wurin masu maganin gargajiya a ce a cikin ku da Allah akwai ce wallahi shi yana yi ruqaya yace mi yayi suratul fatiha ya karanta mu sarkin Allah ya bashi lafiya a aka bashi rago 100 yanzu da mune sai ka ce a to malam fatiha kadai sai ka ce ma malam na gode Allah ya ya Allah saka da alheri dan haka ne suke shi yasa duk mutane suka bari ai rukiya ta koma cikin duk ɗan ciwa ciwa ne kalli cikin rediyo wani mutum yake ma wai na hidda aljani wai ta cikin rediyo ka kira tun da kai saka ne ka ga matsala ka cikin rediyo cikin rediyon ya ma magani ina shi yasa kuka ga sun cika wannan garin da malami duk inda ka je za ka yi ta ganin gidajen ka ji ana wai mai gobe da nisa ga mu Nijar gobe da nisa har yanzu ka ƙi mu komi ka ce gobe da bisa gare ka ko ba haka da ba kana da gobe da bisa faransa ce za ta kawo ma Nijar hari baka ce ku bari da su ba wallahi jin mai da rani kawai to ya zama na ƴan uwa muna bauta Allah shi kadai kuma muna neman taimakon Allah shi kadai duk wani da ya ma barazana a rayuwarka ka ce ƙarya yake bai isa ba ka ce in kuma ka isa ɗauki rayuwa ta yanzu in gani ko ba haka nan ba in dai baka iya ɗaukar rayuwata to baka isa ka hana ni in ci arziki na ba in dai baka iya ɗaukar rayuwata baka da ci gaba ko ci baya a rayuwata ɗan uwa arzikin kowa Allah ya rike a hannun shi bai ba kowa ba yau da arzikin mu na hannun kowa mu ai da ba haka nan ba ko ba haka nan ba sai ya nemi wanda ya so sai ce kai tafi kai san da wannan iska ne yari na da ba zai rike nan wurin a sai ya rike a hannun shi ko mamakka ba ta isa ta hana ka ci arzikinta ba kai yanzu yadda ake sace-sacen nan ha ka ji an cewa ne a sace miliyar kaza da shekarun da shekarun yan nijar na hannun shi kai ya ka gani ha sai ya hushi iska ya mai sage alama sai ya ce ya ci da makowa shekara biyar biyar ya kara cikin nashi amma Allah ya bar makan shi to duka har yanzu kai baka gane Allah kaɗai ya isa a bauta mishi ba kuma Allah kaɗai ya isa a nemi taimakon shi wannan matsala ita ce babban malami da Dr. Idris Abdul Aziz Bauchi yayi magana kanta ake kace ce ku ce wai dan ya ce ba a neman taimakon inyasi ba a neman na shehu kaza yace kai har taimakon manzon Allah ba a nema to daman asali wanda suke yi su sai ne saboda shehu su an ce shehu su ba ba ba a neman taimakon shi ba a neman taimakon shi me yake da ko ba haka nan ba me yake da mutum ne kamar kowa to in an ce ba a neman nan manzo Allah balle ne wani shehi duka su zo su sa kwamfule takwas su yi ta mun barazana kalli da suna da kalmin yindi a Nijar fa wallahi kaga shehunan nan su ba karatu suke koya ba kai ka taba ganin a ce ga shehi ne ya azumin bari ya zama ana karanta da mutane littafi yau ina ga san da zai koya duk turkani ya ce da hariya cikin kai shehun tan ma ta gado yau daga wani sai ya ba ni shi shike ne ni ma na zama shehi dana in ya taso da yayi karatu da bai karatu ba tunda dai kakan shi ce kaka wanda ya yi mamaci shehi ne shi ke da shi ma shehi haka ne mana ta sa littafi ta karantar da mutane a kawai ya su sun wuce sun wuce su suna da al'ance wannan biyayyar da mutane ke musu shi yasa har ta wuce gona da iri kai yanzu ka je nan cuta ka yi magana kan ce yi ha ba mala waye isa a amma mutane ba su gane ba kuma wanda shehi na tota suna ɗaya daga cikin haƙiƙanin ƴan tijjaniya na kirki masu aƙida kowa Allah wallahi mutane ba su sani ba ai da man ɗan tijjaniya su ka san suna da alaƙa da iyasan suna sarakuta da shi ka je ka tambaya wancan da ya mutu matan shi nawa to wata abubuwa da yake wanda ku yi haƙuri wallahi Allah ya kyauta amma wanga uwayen namu yan gargajiya ne ba su ma san mai tijaniya ba dan yanzu na ka ce baba kai da kowa Allah ne sai ce a'udhu billahi a'udhu billahi bai sani ba sun cuce shi ne sun ce mai wa'in ya ci mutunan kirki ne baka ji wani yana ba labarin karamar shi ba ya je wata ƙasa aka ce wai babu wuta suna hama da matsalar wuta ce a kai shi ina ne transformer in yake ana in ishe ni ya je rungume shi da aka yi fast fast ranar nan ba a ƙara ɗauke wuta ba kaji ka zo mu jona ma mu gaisa wallahi ni bismillah mu zo na ma kura in ahin daga kawai ba na ba ku wata shari'a wai nace wallahi a ba mu a kana mu kunna mutu wuta amma mu je su sai ta karra wallahi sai mun toya ta da wuta wai ita shari'a ce wuta ba ta cinta to a ba mu a kana ta gani mu karta muta to da hayaniya ce kawai suna yaudarar mutu ga abin da habu zai shiga wuta ka san abin hadu ya ce onkul in manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam shi ke nan wani dan iska wai sai ce shi sharifi ne duk ku kawo mai zakka ku ya cinye a dole su ce ana neman taimakon su dole wallahi akwai abubuwa a uwa wanda sun wuce gona da iri fi sabilillah kuma wallahi malamai masu wa'azi in ba su gai ba dole ne Allah ya tambaye su amma aqida ce kowa Allah a aqida su ai mun karanta wasu baitutuka da tare da kunan ko a aqida su suna kallon shehin nasu subhanallah shi ya ma wuce matsayin Allah amma kullun ina magana ina ku kiyaye uwayen mu yan galgajiya ba su sani ba amma masu ilimin cikin su sun sani wai ka taba jin inda ina ne kaga a ce ga majalisin shehi wani ya buɗe littafi yana karantar da mutane bar ku dai da waƙoƙin nan da bugun gaba kawai shi yasa kaga suka mai da malamtan gazu duk wanda ya zama malami a ciki to baban shi malami ka taɓa ganin wani ya taso da a ce mishi ya zama malam a sai dai aita ba ka falalar la ilaha illallah mala albani ce ba za ka kina na komi ba ka yi kana zikiri duk ka gaji ba dole kana tsuwa ba tansiyar da diabetes ta mulkushe ka ina tiyansu suke je ka ba su ga ina suke tura tiyansu tiyansu suna tura su kasashen duniya su yi karatun addini su yi karatun zamani amma sun bar tiyan bayan Allah suna ta bugun gaba nan ba an yi zagaye ba wani shehi kuka ga wuce ma zaɗi babu shehin nan ne ai tanan saka wuce wani shehi kaga an ce ga shehi wani can ya taho suna gidajen babu lada annabi in abu alkhairi ne yana rage ta habbai ma faɗawa cikin abu to shi yasa ba wani da zai ma barazana a ce ana neman taimakon wani ba a neman taimakon kowa sai Allah kuma duk wani wanda ya ce ana neman taimakon shi ƙarya yake ba mu neman taimakon shi in ya isa ya hana mu sai gobe eh in ya isa ya hana mu sai gobe da hayaniya ce kawai asali muna da karamcin tawakkali ne ga Allah da mu hakikalin dogaro da Allah wallahi ba wani wanda ya ya ba mu wahala rayuwa yau me yake da in kana kallon yanzu sai da wani sai zaka rayuwa akwai wani na can bai san shi ba kuma Allah ya ba shi arzikin da ya hina wani wanda kake kallon sai da shi to haka nan ne kenan in kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ya ce haza baini wa baina abdi wannan tsakani na da bawa na ne wa li abdi ma ta'ala bawa na dan haka abin da ka roƙa sai ka ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da ni hanya ni tsakiya صراط الذين أنعمت عليهم حي باينك وند كي نئما أغرسو غير المغضوب با وعند كي هشي دسوبا ولا الظالم با كما وند كأتر دسوبا منا فهمت يا أوا to kaga yanzu wannan in dai kana son ka gane ya matsayin sallar ka sai ka diba ya ya matsayin ka yake da bin shirya annabi kullun ce ma Allah kake ya shiryar da kai irin hanyar da ya shiryar da sahabbai amma kullun in an ce ma annabi ya ce kaza sai ka ce ku malum wannan ba ku da aiki sai mutane sun saba da al'ada su sai ku ce ba to wai tun da dole sai an dole sai an yi mu abun nan ba ai shi lallaba an ki a lallaba ka ko ba haka nan ba sai alam kakka shiga aljanna duka abin da ake da'awa me ake kokari a yi duka a gyara ne yanzu da Allah ina karanta na ce annabi ya ce kaza babu kyau ni ne ne in tere na ci ni zan samu ina ce babu kyau a ni ne ne na wuce ci babu to shi yasa malumai suka ce yadda zaka gane Allah subhanahu wataala yana karba ibadarka ko bai karba ka ba ka gayya kusancin ka yake daga shi a ce so goma sha bakwai kullum sai ka roƙe shi ya shiryar da kai hanyar bayi shi wanda nayi wanda ya ni'ima a gare su haka ce ba tsinannu da tambadaddu ba kuma kai har yanzu tambadaddu da tsinannu suke burge ka kaga wannan akwai kwallon tsoro gajiyan ko ba haka nan ba kullum kana idan sa mustaqim amma kullum kai ba ka da aiki ko kallon arewa dadin kowa gidan kowa gidan kowa da gidan badamaci gidan nuhu gidan luqman gidan wa kai ba ka da aiki sai wannan kuma kullum ta kace idan sa mustaqim ba ka da aiki sai sauraron waka sai wa kace idan sirata mustaqim ba ka da aiki sai ƙarya sai cin amana sai yaudara sai ta alƙoli to sallah ta akwai matsala kwarai da gaske kullum kana Allah shirye ka to kina har yanzu Allah bai amsa ma ba to ai kana cikin bala'i ko ba haka nan bayan uwa to sai sai ka ce Allah Allah ya ce haza baini wa baina abdi wa abdi ma sa'alati ne sai muka karanto ni wannan ayoyin sai malai ya ce ni gaba a bai ji ba wa haula'i li abdi ko Allah ya ce kaga wannan baki ɗaya na bawa na ne shine abin da kake roƙo shi yasa ka ji ma duk sallaka abin da kake roƙo Allah ya dura ka kan shari'a annabi to kenan kaga daga an ce ma annabin ya ce sai ka yi sai ka yarda sai ka miƙa wuya ka ce dama abin da muke fata kenan sai ce wa ha'ula'i li abdi wa li abdi ma sa'ala wannan gaba ɗaya na bawa na ne dan haka bawa na abin da ka roƙa na baka to amma wani yana da alaka da in Allah kaɗai kake bauta kuma in shi kaɗai kake neman taimakon shi wa kana yaqulu manzo Allah ya kasance yana cewa ma anzalallahu azza wa jalla fi tawrati wala fi injil misli ummul ummul qur'an annabi ya kasance yana cewa Allah bai sabkar da wannan a cikin at-taura ko injila irin misalin suratul fatiha annan Muhammad sallam shi kadai Allah ya ma wannan kyautai yace wahiya sab'u masani ita ce ake ce ma sab'u masani ko wal qur'anul azim allazi utitahu da kuma mi alqur'ani wanda yake mai girma ga lamba ɗaya nan da lamba biyu mala yace qala al-baji imamul baji wani babban malami ne faqihi yake cewa yuridu bi qawlihi ta'ala abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake yi yake cewa wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim ai mun baka shine asabul masani wal qur'an al-azim sai ce wa samaitu sab'a an samu da sab'a li'annaha sab'u ayat sabida ayoyinka guda bakwai ne wal masani abinda yasa ake ce mata masani li'annaha tasna fi kulli raka'atin sabida ana ni ana karanta ta a kowane raka'a sai ai shi'ad din yace wa inna ma qila laha alquran alazim ai an ce mata alquran alazim ne ala ma'ana takhsis laha ma'ana takhsis ma'ana takhsis laha fi hadha alism yace ai an ce mata ai alquran alazim ne shine yace ma'ana takhsis laha takhsis laha bi hadha alism an keɓance ta ne kadai da wannan sunan yace wa in kana wa in kana kullu shay'in min al-Qur'an min al-Qur'an al-azim yace kuma wa in kana kullu shay'in kullu shay'in min al-Qur'an al-azim kama yuqalu fil Ka'aba yace wa in kana kullu shay'in haka kuma didda shi Qur'ani abu ne mai girma kamar wani kaida ne nan na balaga wanda yanzu za a ambaci abu da yawa kamar yanzu misali yanzu ba so ya ke mulki ba sai ka ce ka tuwa ku ce mulki sabida ni soje ne saboda shi misali ko wani kurefe ne ko wani mayor ne ko wani gubernar ne ko ba haka nan ba ta ce suwa na kuke mulki a to ya nuna shi ke mulkin amma da aka ce su ke mulki ha su amma shi ake magana kuma mun gane kamar yanzu misali sai ma da ya ba misali na ƙasa wanda zai mu gane yake cewa kamar yuqalu fil ka'aba kamar yadda ake cewa al ka'aba baitullah ɗakin Allah yace wa in kanat buyutullahi kullaha gashi kuma dai ya kasance masallata ya biye ne ɗakin Allah amma dan me ake ce maka aba ɗakin Allah yace walakin ala sabil takhsis takhsis wa ta'zim lahu kawai an ce alquran ta muta sab'u masanin alquran alazim takhsis da a keɓance ta ne da kuma a girmama ta duk da in an ce haka ba wai ana nufi ita kadai ba kamar yanzu misali sai a ce sai in karanta iyaka na abu wa iyaka na sa'in ta ce menene wannan ai qur'ani ne to ai ita kadai ce qur'ani to shine malam kinni ga lamba bi sun sai ce nisa'i wa hakim wa sahahu wa faqahu zabi imam nisa'i da hakim sun suka rawaito shi kuma hakim na inganta shi zahabi yayi mishi muwafaqa malam yace wa amara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musiu salatuhu annabi yayi umarni ga wannan mutumin wanda yake bata sallar shi an ya qara biha fi salatihi ya karanta wannan sura suratul fatiha a cikin sallah ko malam yace ki lamba uku ce bukhari ya rawaito shi a cikin juzu qira'atu kalfal imam bi sanadin sahih yace wa qala sai annabi yace liman lam yastati hifzaha ga wanda bai iya hadace suratul fatiha qul yace سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ها ga wanda bai to wannan sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mishi yace haka haka yanzu musun sabon musulunta ne kafin ya iya ko fatiha sai akwai muku wannan yarin kai cikin sallar shi malumai suka ce wannan bincike ya nuna cewa shi sahabin wannan kama ba balarabe ba ne ba bagwari ne to yanzu shi yasa annabi bai ce ba bari a rubuta ma ka rinka kallo kana karanta suratul fatiha sai annabi ce to yanzu ga mai sauki ka rinka yin wannan kai ta sallah da shi kafin Allah ya sauke ma kai ka iya suratul fatiha ai ai mun fahimta uwa ko wanda akwai wasu hukunce hukunce na nasu in kawo su to saboda lokaci dole za mu takaitawa insha Allah malai ce wa qala lil musii salati annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum zai ke bata sallar shi fa in kana ma'aka qur'anun faqra bihi in ya kasance akwai alqur'ani a tattare da kai zaka iya karantawa wa illa falhamdulillahi falhamdulillahi wa shabbarahu wa halalahu ce in babu kuma kawai ne ne ce kai wannan sai annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce mushi shine in kai wannan baka hadace suratul fatiha ba amma ka hadace wata aya ta alqur'ani to yanzu bayan kai subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sai ka karanta wannan aya to in ya kasance babu yace shikenan sai wannan da kai ya wadatar ma sai kai kai kai shine kai kai wannan subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar malumai suka ce mutum zai karanta ta gwalgwado kamar yanzu misali gwargwadon irin tsayuwar da ake in an yi fatiha da sura in kai Allahu akbar za ka yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sai ka dan dauki lokaci kana yi kawai sai kai kabbara kai kai kuɗi kai sujjada da sauran idan insha Allah ina kallon za mu saurara wa nan sai ko lokacin nan bai ba a yayi ko kenan sai zaman da zamu tashi kan sabon babu ko na so qira'atu wa rawal imam fi jahariya menene a wannan babu muke magana a shine nasul qira'a shahi karatu wara al imam bayan imamu fi jahariya a a wurin sallar da ake bayyana karatu tunda a da can ana sallah Allahu akbar liman na karatu mamu ma suna karatu to wannan hukuncin an shahi mun gane shi yasa malam bai zo ce ma bid'a ba ko haramci sai ta an shahi hukuncin ina abin wanda tunda ana yi yanzu kuma an shahi hukuncin da can za ka ga kamar daga hadisai nan sahabbai sun kasance suna yin wannan amma annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ayar qur'ani akwai nasa akwai masu ko manan saka min ayatin na'ti bi khairin minha aw misluha to haka ne Allah yace ba za mu taba shahewa ba ko mantar da wani abu na alqur'ani face mun zo da makamance shi ko kuma wanda ya bi shi alkhairi shi yasa kaga dan alaka to yana wahala cikin addini bai san wannan ba bai san abin da ake ce munafiq da mansuku ba shi yasa sai ta tsirkaniya ya rasa ina zai zai dauko wata aya in yace zai hukunci da ita to an shaye hukunci na zakai a kamar misali aya da take halittar da shan biya ai an shaye hukuncin ta ko to ka ga yanzu in nan kala sai ka dauko ga aya ka shayiya kamar dan kala ka to hujja da ita kace Allah ya ce ai wannan ne amma la taqrabu salata wa antum sukara ta ta'lamu ta shikenan sai ka shayiya ka kawai to tunda shi aiki yake da wani shi yasa karatun hadisi annabi da aiki da shi shi aka dai zama lafiya ga musulmi yan uwa idan insha Allah ta'ala muna iya saurarawa saboda in akwai mai tambaya ko nuri da aka ji ayin kuskure za a iya yi kina na shine a a wai ka rike kahin ka hada shi alqur'ani kahin ka hada shi suratul fatiha kidan da ka da shi fatul fatiha sai ka sake shi ka kama suratul fatiha kana yi shi da ai muka ba da misali kamar da sabon musulunta ko alaikum assalam wa rahmatullah a bid'a ne na nafila kamar ya a kai kadai in kana so in ka duka ka bari yara na irin sayo ba dan sallalin farilla da ke jira ka ba sallar ba ba a bambanta wani sujada da wani sujada kuma asali in ya kama a bambanta ba ana rika sujada guda bane ba a ce duk in an zo shi za a rika ba malumai suka ce kai tsaye wannan bid'a ne amma lokaci zuwa lokaci misali ya sujada ai ana so a tsawaita sujada da ruku'i ba mutum ya rufi ba Allahu akbar kama ana kamar kana musu kirkira daga ya a sai ka ga ya taso daga mutum ya kai goshi ƙasa kamar ka sa allura sai ka ga ya ɗago me zahi annabi ya ce ba lokacin da bawa yake da kusanci da Allah irin lokacin da yake sujada kene yana da kyau a ɗarin ƙazan sujada wai ba wai a riƙe wata ba a riƙe jihi ta ta kullum kan sauran sujadodin sai ku yi ta wa'azi alaikum salam wa rahmatullah Mm. yo ai wannan aya baki ɗaya malumai suka ce ita ce masu wasu fatiha akwai wani babban malami da ake cewa ibn qayyim yayi wata rabta rabta yayi wani rabta kan littafi mujallabi guda uku wanda ko yana ma bayanin suratul fatiha ne yasa mushi suna madabil salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kawai yana cikin mujallabi uku abinda yake kokarin fassara ma kuma a cikin fatiha shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wagga ba wai ba fatiha ba ita ce musulunci ba shi daya dan sai ka yarda da wannan kake musulmi sai ka yarda da Allah kadai za a bota ma ba bokaye ba layu ba yan bori ba kuma kace duk ƙarya suke yi sannan kake musulmi sannan sai ka yarda kuma haka ba a neman taimakon kowa sai Allah ko shi wane ne ko akwai wani wanda suke gani ya a ƙiyamu ramadan to kenan daga yanzu kenan kuna kallon mu tsaye da wanga karatu kenan sai zama da shi za a ko gaskiya da haka da ake da tun satin da ya kamata a fara amma yanzu ma lokaci bai ƙure ba insha Allah a a sa miki rana ko وعليكم السلام a haɗa biyu daya sannan kuma watakila watakila karatun ba za mu same shi yadda muke son shi ba shine kuma musamman yanzu shi cikin karatuttukan da muke yi akwai wani wanda muke son musa gidan rediyo misali to kaga iya zama wasu suna awa wasu suna minti talatin akwai rashin tsari cikin tafiyar eh shine da sabida azumin da sabida azumin da ke sohowa ai da da tuntuna an sha karatu kan to kenan insha Allah sai a sanar da mutane baki in safi ne zawa za a fara kiyamu Ramadan gaban ka ya faɗi ko ba wani abu ne ba bayani shirya annabi ce kan ya ake kiyamun laili cikin azumi duka da sauran hukunce hukunce ka abin da ya kai azumi insha Allah za ka ga kai akwai akwai akwai alkhairai ciki gaskiya kuma littafi ne wanda ba lallai ba ma yana yiwa daga kwanakai kaɗan bai wuce sati biyu zuwa uku ba ma ka gamin idan shi hmm suna duka kaga duka saka rana wuce bai sai ba wani yawa ba ke gare shi kaga ba ke inda za a fara nan gashi inda ya sa tsaya mu ramadan nan malam ya yi samai da wasu raddoji ne kan wasu da suka rinka wasu maganganu shine yake ba su amsa cikin wannan littafi akwai cikakken littafi nashi mai suna salatu tarawih sallar da muke ce mu a shafa sunan littafi kenan ka karanta ka ga manzo Allah yake yi kaga irin ta kake yi ha Allah ji kamu Allah ji kamu eh min tantantuwa ga Allah wa alaikum salam Mm. Mm. to da mun ba sai kai ba sai shi ya sani tun da shi bai ba me a da guje sallah eh a a sai ka tun fata kuke magana dawal istiftah kowa zai yi to sai ka mai wa'azi ka ce malam ga waye da manzo Allah ke yi shi wannan waje su jira kabul da bani a kware da gaske in kuma ya bari da gangan akwai kai tsaye malaman da suke babu sallar shi kai ana magana ta babu ta jagora shi ta Allah kyauta wallahi kaga littafin nan ko kaga yanzu mu yi ta ba malumai da yawa in ka bi sallah za ka sauko yau ba ki karatu ba ne ka gane ko ko sun ibin shirya annabin ne abin za ka ji kwakwalwar ka ta buga za ka ga ana ga wani ramce ka sai ya zo sai ka ga sallah ta ku ba yin iya bace ko ko ni ne nake gina haka nan wallahi tabbas sannan akwai akwai wani abu na gaba shi ne batun tafsirin mu ga azumi muna yin tafsiri ga azumi wancan masallacin na tashar ma da rufa eh ana tafsiri nan ga azumi a to da masallacin da muke karatu gare sun ce sai an yi tafsiri ga wani mai kuɗi ya zo ya ce shi ma mala ya ce so mai tafsiri eh ya kaga wani har ya fara haɗa miyau a malamin kuɗi za ya kayi balazana a ne ne ne a yanzu abin da ke da kwai ɗancin sun ce suna son a yi ga ƴan zare suna daman shi wancan na ce mutane akwai masallacin da nake tafsiri kawai don zuwa ne in ma tafsirin ka ga azumi kawai amma ga inda ake karatu don zai inda abin ya kawo da ya zama na kowane wurin so yake sai an yi tafsiri shi ne aikin zai yawa sai wani ya ce mini zai hana na tansa taho na tansa taho su ga muna eh inda zai yi to ai ba a san in ana tafsiri nan ba kuma ko ba ai masu masallacin sun yarda a yi ko ko ba za su yarda a yi ba akwai wanda shi bai karatu kuma bai yarda a yi karatu ya so da a yi ta ya bugaga wane ne a shi ma wannan wata matsala ce in dai malami yana karatu ko ko mutum ɗaya ke zawa karatu ku karatu yawan jama'a ba shi bane karatu ba shi bane ba akwai wani malami babba wata rana mun wa'azi wani wuri wani masallaci ko da yanzu yanzu mutane suna ta neman shi sa musu karatu masallacin ya kiya to sai wata rana suka yi tsohon wa'azi sai da yazo ko da yazo sai na bashi magana nan ce ga wani malamin ko da ya amshi ko sai ki wai da ya san mutane sirrin a taruwa haka da ya rika karatu haka ne mutaruwan mutane bom ce wannan mutanen da kake kallo karshe sai kamar yin abun ba da Allah ba kuma ba wanda zai cinye nama wani abu ko ba haka nan bane ba sai Allah zai sa ka wuta ni za su wuta musu ita su ba komi ba a hankali take linuwa mana yau so kake kawai kai tsaye wani lokaci ko wallahi in ma mutane suka cika mun gaba ni ban jin dadin karatu saboda karshe sai kaga karatu so ne kake ka gamsar da su ba wai kai bayanin ban da musulunci yake kawai to kenan yanzu aiki na gare ku kuna iya sanar da su in kin yarda sai mu ba wa an ta hakuri saboda ina kallon yanzu in nace can zani can za ku ce mu kyauta ba in nace can zani can su ma sai su ce haka to amma yanzu sai ga mana ba masallacin kowa za a yi ba wani wuri ne sabo kenan kuma sai ga mana tsakiya ce ku ma ku taho ku ma ku taho wanda ke yi da gaskiya zo kawai wanda kuma shagulgulan shi suka rike shi Allah ya yaya haka nan ne dama sai ya fito ne eh aha eh to kayi a kayi mala albani yace ya ka zawa ya karatu shi zai hada kamar shi zai ranna shi zai koma ya zauna babu kowa gaban shi mu yanzu ai ka koma ba waka ki ko ba haka nan ba yace kala ana yi mutum ɗaya mutum biyu yace yanzu kalli yadda wani yace a'a ba haka bane kai tsaye ake da awai ba haka nan bane ba yanzu wani san wanda ke jin karatunka daga wani wuri sai ya ji bin akwai wasu milikan mutane gaban yace mafi yawanci in ka hanka faruwar tsoron karatu suka shi za ka ji babu wani hayaniya cikin karatun kamar ma cikin ɗaki ne ake yi babu mutane kuna ban su ma mutanen ba kowane karatu suke zauna su saurara ba sai ta aika tiyatar ana ban dariya wata mai kosai tana tuya kosai aka yi kaza Allahu akbar shi kenan sai a tashi ba wani darasi da aka tsinta cikin karatu to Allah ya datar da mu kina insha Allah in kun bincike su sun yarda sai ku sanar da ni tun da wuri in kuma sun ce to wanga ma hakuri ne suka yi ana yi sai mu ce mun goge ko ba haka nan ba na mana shiru za kai eh du'al istiftah ko kana yin kabbara zaka yi addu'a buɗe sallah addu'a buɗe sallah kowa na yin shi ne ba ta da alaka da limamu kidan ita Allah sati mai zawa za mu shiga karatun wannan littafi mai suna qiyamu ramadan kidan sai ayi kokari a nemi littafin insha Allah ta'ala Allah ya dace da mu baki daya kamar yadda muke littafin yana ma bayanin shari'a shari'a annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan kiyamul layli ne kawai tafsiri kullum ne ga azumi eh insha Allah to shi kenan ko abinda muka karanta ne dai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi baki daya Allah ya kashe mu muna musulmi ya sa magana mu na ƙarshe cikin dina shine la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Muna addu'a ga duk musulman da ke taimakon musulunci da musulmai Allah ya taimake shi. Duk musulman da ke kokarin janyo mu musulunci da musulmai shi ka sako ta hanya ina cewa Allah ya da shi. In kuma bai shi wa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana magani. Muna addu'a ga bayan Allah musamman tun daga wanda suka gina masallacin da kuma wanda suke ɗawainiya kan karatun nan sai dai ka zo ka ga an azata bula ayi kaza da masu alkhairan duka Allah ya saka mu kowa da alkhairi da masu barin abubuwan da suke su zo su zamana su ma su saurari karatu wani ya bar aikin shi wani ya bar kasuwancin shi wani yanzu yana son ya huta amma ya tsaya sauraron wannan karatu Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi baki daya kaga ruwan nan da ni kullum ban taba ce ba kullum sai dai in gani ko ba haka nan ba kaga ko shi kadai ba karama alkhairi bane to Allah ya saka da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana ibadun dukkan mu baki daya ya gafarta mu iyayen mu da malaman mu wanda suka rasu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh